kenan wato na biyu inda yake cewa qauluhu sallallahu alaihi wa sallam fadin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam lamma su ila an a'azami dhunub lokacin da aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa a cikin zunubi wanne ne yafi girma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka shine ka sanya wa Allah kishiya duk zunubi da ake a duniya babu zunubin da yake sanya wa Allah kishiya wa huwa khalaqaka alhalin shi Allah shine ya halicce ka wato bayan wannan sai manzo Allah yace wato zunubin da ke bin bayan wannan shine an taqatula waladaka kashiyata ayyin imama'ak ka kashe ɗanka don jin tsoron kada ya ci abinci tare da kai kashe ɗaya don me don kada su ci abincinka da kamar larabawa su ɗayan suke bari sai an haife su sai su ɗauke su sai su je su kashe su amma yanzu kun san wajen kashe ‘ya'ya ya zama nau'i nau'i iri iri ana kashe ‘ya'ya kafin a haife su ana kashe ‘ya'ya bayan an haife su wannan zamani da muke ciki kuma kashe 'ya'yan ya karu nau'in kashe su duk mutumin da ya haifi da ya bar shi ya zama dan wuri jama'a ya kashe shi na ƙara faɗa Allah ya kashe shi eh wani nau'i ne na kisa mummuna kuma duk mutumin da ya haifi da ya bar shi ya koya masa addinin musulunci ya bar shi ya fandare ya zama kafiri ko ya zama arne ko ya zama kirista shi ma ya kashe shi shi ma wani nau'i ne na kisa Allah ya kiyaye da haka duk waɗannan suna daga cikin nau'i na mutum ya kashe yaya wanda musulunci ya hana sai manzo Allah ya faɗi zunubi da uku yace an tazni bi halilati jarika wato mutum ya yi zina da matar makocinsa wato zina haramun ce jama'a sata haramun ce amma zina da matan makoci allah maɗaukacin sarki ya sa nauyinta da zunubinta ya zama ninkin ninkin ninkin ninkin ninkin ba ninkin zina da mutum zai je a wani waje saboda akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa yace mutum wato mazinaci ya ringa bin wajen zina daya biyu uku ya samu mata daban ya yi zina da wannan ya zina da wannan ya je ya zina a waje goma manzo Allah ya ce shi ya fi masa sauki da ya zina da matan makocinsa haka nan sata manzo Allah ya kira barawo ya je ta sata misali dubu goma dubu goma dubu goma a ce gida goma kaga ba ya sati dubu ɗari ba to manzo Allah sallallahu alaihi ce wannan zunubin da zai tara da wannan dubu ɗarin bai kai zunubin ya sati kudin makocinsa dubu goma ba kake nan niki goma na kowane irin abu da mutum zai aikata saboda makoci yana da matsayi Allah madaukakin sarki ya ba wa makoci matsayi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace malaika jibrilu yana taimun ya bai gushe ba yana taimun wasiki dangane da makoci na cewa kai kaza kar kai kaza kai kaza manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace sai dan dauka saboda yanda ya dade ya nemi wasiki yace sai dan dauka da karshe zai ce makocin ma an ka mutu zai gaje ka amma bai fada ba wato saboda girman haƙƙi nashi da yake da aka faɗi shi yasa dole ne mu kula da haƙƙin makota kuma karka damu cewa makocinka bai baka bai baka haƙƙin bai baka haƙƙinka ba eh kare dame ka kai ka bashi nashi wanda ya san tafiyar duniya da ya san manufa dan an cuce ka ba dalili ne da zaka cuta ba ai ina kai a cuce ka ma kafin morewa ai na eh kawai gari kai ne ake cuta to ya kuma alheri alawai gari kai ake wa sata ya kuma alheri da ake kai ne kake sata ya kuma alheri duniya ya kuma alheri lahira babu yanda da haka in ma cutar ne to makocin kai waye gari yana cutan ka shi yafi ma alheri da a ce kai ne kake cutan shi dan kaga abin da zai kare a kai shi yasa ake daurewa ayi haƙuri kamar zumunta ne idan mutum ya ce wai sai 'yan uwan shi sun sada zumuntar su zuwa gare shi kamin shi yayi ai yayi yayi yayi wawa eh yayi wawa Allah ya kiyaye wauta ce sosai abin da ya kamata shine sai ka bi umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yake cewa ba mai sada zumunci bane mutumin da sai an zo sai ya je sai an kula shi sai ya kula yace manzala ce ba wannan ba mai zumunci bane yace mai sada zumunci shine wanda in an yanke shi shi sai su sadar in an ki zuwa sai shi ya ji in an hana shi sai ya bayar shine mai sada zumunta da kaga kenan ana bukatar juriya sai da wahala da wahala shedan yana nan shedan baya son ayi zumunci kamin baya son da ya zauna lafiya da haka shi ya san me zai saka ma a cikin ranka cewa kai kaza ka ai kaza ka to sai a bashi kunya kunya ta shi Allah ya sa mu kunya ta shi da yace fal man'u min qatl al awladi mustalzimun li rahmatihim wa shafaqati alaihim wal muhafazati ala ajsamihim wa qulihim wa arwahihim وقال صلى الله عليه وسلم في العقيقة على الولد الغلام مرتهل بعقيقة تذبه عنه يوم السابع ويسمى فيه ويهلك رأسه mala ya ce hali da musulunci ya yi na kada a ringa kashe yara to wannan yana nuna a tausaya wa yara a nuna musu tausayi da kuma kiyaye jikunansu a kiyaye gangan jikinsu a kiyaye hankulansu ka kenan kamar yadda na faɗi in ba a kiyaye hankalinsa ba shi ma an kashe shi don haka a kiyaye lafiyarsu a kiyaye gangan jikinsu a kiyaye rayukansu shine a koyar da su sanin Allah madaukakin sarki idan ba a koyar da yaro sanin Allah ba an cuce shi an cuce shi an cuce shi duniya da lahira kuma Allah ba zai bari ba eh yanda za a kula da gangan jikinsa a kula da komai na shi haka ake kula da rayuwarsa da ya shafi addini wani kuskure da yanzu muke yi za ka ga iyaye da yawa sun damu da karatun bokon yayansu sun damu damuwa ta gaske inda zai yi ɗansa ya yi boko zai yi amma abin da ya shafi islamiyya babu shi wannan daman ko oho ne ko ya yi ko bai yi ba ko ya gane ko bai gane ba shi akwai uban da umma islamiyyar da ya kai dan umma Allah uku uku ake ce ba bai sani ba ina nan bai san ba ruwan shi kawai kai wasu ma iyaye suna yaran na zuwa islamiyya ne saboda yaran sun dame shi eh za ka yi ta ce yaran nan kun dame ni ku tafi islamiyya eh suna faɗa na yawa dalilin da na turo islamiyya saboda yaran sun dame ta amma boko ba a'a kuma bambanci shine boko ana samun kuɗi kun san boko business ne ba ku ce ba haka ne mana duk da kaji ana dagewa ai wai biya ake yi ana sa yaron in yayi boko zai samu duniya to iyayen shi za su nima daga wajen shi za su dinga samun kuɗi wanda yake hasali ilimi ba manufarsa kenan ba hasalin yadda musulunci ya zo da maganar ilimi ba maganar kuɗi ba ne maganar mutum ya yi ilimi ne zama mai ilimi alaba shi kuɗi na Allah ne kuɗi Allah yake bayarwa shi Allah ba ruwan shi da ilimin ka wajen kuɗi na ma abin da ya haɗa kuɗi da ilimi jama'a in ka zan ka duk duniya ba wanda ya kai ka rashin ilimi in Allah ya ga dama sai sa duk garin ku ba mai kudin ka eh idan kuma duk garin ku ka bi kowa ilimi sai Allah ya sa duk garin ku ba wanda ya talaka irin ka na to da sai mun gama karatu ake tambaya za ka tafi ne ka zo akwai ka tabbatar ba sa zuwa ya aka ka tabbatar ya ji baba zai gyara in Allah ya yarda ka riga zuwa makaranta eh kana ji ka ji tsoron Allah ka rinda zuwa makaranta ka koma inda mahaifinka ya saka ya ji maganar eh Allah ya wani ya shiyar da mu na'am وقال صلى الله عليه وسلم في الحقيقة على الولد من ذا الله صلى الله عليه وسلم yayi magana dangane da abin da ake yanka wa yaro da da an haife shi mace ko namiji abin yanka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yaro wato yana damfare yana damfare da abin da ake yanka masa za a masa nan yankan rana ta bakwai sa'annan a ambaci sunansa sa'annan a yanka a ake kansa wato wannan murtahin da manzo Allah ya kira malamai sun yi fassarar sa iri iri wasu suka ce biyayya idan da idan uba yana son da yayi masa biyayya to ya masa yankan rago ina nufin ba yanka yaron ba fa yanka masa rago yawa na ji hausar ce ta yi kamar sai yasa ne maza na gyara ya yanka masa rago na'am ya yanka masa rago shi dan rana ta bakwai bayan an haife shi to dan zai yi masa biyayya cikin ikon Allah idan bai yi ba to biyayya ta tana nan alankaye wasu ka ce a'a ceto ne idan duk uban da bai yanka wa ɗansa abin yanka ba ba zai cece shi ba idan ceton ya kama dan kama yake tayewa uban ne zai ceto wasu suka ce kuma duka alaka ne na rayuwa a nuna muhimmancin yanka amma mene sai ga wanda Allah ya horewa idan baka da shi ba komai Allah ya san baka da shi wannan duka ayyukan musulunci haka take la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha Allah bai tilasta wa rai ta yi wani abu sai abin da za ta iya amma in kana da hali to abu ne mai muhimmanci a yankawa da rabin yanka in namiji ne ana sa a yanka masa guda biyu in mace ce guda daya in namiji ne aka yanka daya ma yayi ya danganci hali da ake da shi in mace ce aka yanka mata biyu ma yayi ya danganci halin da ake da shi wala wala wa qala na'am ana aske kan yaro shi wannan aski yana da amfani kwarai da gaske akwai wato wani datti wanda yake zuwa akan yaro idan aka masa wani aski ko mata ta yana da kyau a mata aski kuma ana san inda hali a yi sadakan nauyin zinari nauyin zinari da gashi a auna gashin abinda ake auna zinari nauyinsa sai kai sadaka shekarun baya dai akwai wanda muka auna mafi yawa baya wuce dubu ashirin da ɗaya dubu a da amma a da ban sani ba ina nufin nauyin gashin ɗan ƙaramin yaro wanda inda gol ne abinda zai bayar kenan amma wannan duka sai in kana da hali in kana da wadata za ka iya don duka babu ba komai ko ragon ma an babu ba ko bai da yana nan lafiya lau kawai sai a je kasuwa a saya wa maman shi nama na dubu biyu shi kenan ta gasa shi kenan وقال الفئرة خمس الختان والاستهداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبد وقال أكرموا أولادكم وآسنوا آدابهم فإن أولادكم هدية إليكم وقال عليه الصلاة والسلام ساووا بين أولادكم في العقية ولو كنتم مفضلا أحدا لفضلت النساء وقال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سبع سنين واجربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع maza Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce alfidratu khamsun wato sunna abinda Allah ya halarci mutane a kansa kuma ya musu umarni da su kiyaye maza Allah ya ce guda biyar ne shine fitra na farko alkitab shine yin kaciya yin kaciya sunna ce kuma amfani ne ga wanda aka wa kaciya malamai asibiti wanda suke na zamanin nan na kusa-kusa sun gane cewa mutanen da ba a yi musu kaciya ba sun fi saurin kamuwa da cututtuka su zama musulunci da wuya ka ga musulmi da bai da kaciya amma wasu ƙabilu za ka ga haka al'adar su take ba ka kaciya akwai wanda sai sun musulunta sai su yi kaciya eh sashen mutum za a mar kaciya kaga akwai aiki ko gara ma da ke a an asibiti ne akwai a nasiriya ne ko in ba haka ba ai aiki ne ja amma suna yi haka saboda amfanin kansu ne to ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce na farko kaciya na biyu shine al-istidad shine cire aske gashin gaba mutum kada ya bar gaban shi ya bar shi da gashi dumu-dumu saboda kazanta ne ko ba komai ba zai cutar da iyalinsa ba sa'annan wa qasu sharibi da kuma rage gashin baki suna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda kaga banda yanzu da ake ta wa'azi da sai kaga mutum ya tantaje mu ya bar gashin baki har wani murza shi yake yi na yana ba da tsoro eh to suna ce a ringa rage shi idan aka cire duka ba laifi in aka rage shi ba laifi amma kada ya zama da an go mutum sai a hango gashin baki eh sannan wata kalimul azafiri da yanke farata mutum ya ringa yanke farce akalla duk sati sati yana da kyau ma mutum ya ringa yin kyaran alhamis don shirin juma'a ya ringa yin kyara na alhamis saboda shirin juma'a eh idan ba ka ba mai yankan farce ba Allah ya sa akwai abubuwa na yankan farce kai ma da kanka za ka iya yankewa duk abubuwa na sana'a wanda dan adam zai ji zai iya fushi ya wa kai shi to musulunci ba ya girga shi sana'a shi yasa ake cewa yankan farce ba sana'a bane ba wai sana'a wai ko ba wai bai da kyau ba a'a yanda musulunci yake auna sana'a shine duk abin da kake yi wanda ba daman mutane su fusata su wa kan fushi to shine sana'a an gane yanzu da haushin da kai in saya ka ta sace na dole sai ka ji an sa ma isa shine sana'a ce biyan da ka kai na yau wacela ba za ka yi haushi ka dinga riganka ba sai ka kai wacela ka ga sana'a ce su irin wannan haka amma duk sana'ar da ka san mutanen gari na cewa kai mun fasa to baka da sana'a kamar shi shaina amma shi ne ka shi sana'a ne shi shaina sai haƙuri shisha na kawai ba sai ka je akwai mamaya da ake sayarwa ko da safe kawai ka ɗau kayan ka kawai ka goga mai kyau yana kyalli kai mun ka fita ta kenan ana iya cin kula shisha na to amma shi me ka ba kai saka kira takalmin ka ba sai ka tiya to haka musulunci yake auna abin da yake sana'a dan su ake dole sai an yi da kai inda kake raye ko duk garin ba za ka sai ka samu kuɗi eh wa natbul ibil da kuma cizge cizge ana cewa cizge ana cewa cizge cizge gashin hammata gashin hammata cizge shi ake yi ko ba hausa ba ce cizgewa na kulin haka ake yi amma ba za ka iya ba sai ka ake na ba za ka iya ba sai ka ake iyawa ne in ka iya ba zafi amma an baka iya ba za ka gane kuranka gaskiya ne in baka iya kama wanda suka iya sun ce in mutum ya iya ba zafi amma an baka iya ba lalle za ka zan kayi tubira shi shi yasa malama suka ce mutum sai ya aski kawai sa'annan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace akrimu auladakum ku girmama yayayanku wa ahsinu adabahum ku kyauta saladabtar da su ana son uba ya ladabtar da ƴaƴan shi su zama masu ladabi su zama ya ba su jari tarbiya jari ne jama'a ta fi kowane irin jari ko yana nan ko baya nan ya koya musu tsoron Allah shikenan ko yana nan ko baya nan ya sato a hanya to wannan ita ce mafi girman jari da za a bar wa 'ya'ya maza Allah yace ku ladabtar da ƴaƴanku yace fa inna auladakum hadiyatun ilaykum saboda ƴaƴanku fa kyauta ce Allah ya muku wasu suna neman ƴaƴan ba su samu ba to ku Allah ya ba ku kyauta ce ku girmama kyautar da Allah madaukakin sarki ya muku wato ku musu ladabi ku koyar da su addini wani lokaci wajen koyar da yaro iyaye ya kamata su ringa fuskantar inda 'ya'yan suke fuskanta wani lokaci za ka ga ana son yaro sai yayi wani abu kuma shi Allah bai rubuto sai yayi abun ba eh sai ai ta wahala ai ta wahala ai ta wahala to irin wannan sai a dan zauna a dan canza lale wata kilan an sa shi wata hanya kuma sai kaga ya tafi ya miƙe ɗazu-ɗazun nan wani ambasada yake gaya mu ƙaninsa ne ya ce mun uwa ɗaya uba ɗaya ya ce nan garin wallahi ya kawo shi ya sa shi a makaranta yana aji uku uku so ya ce shi ba zai karatu ba aka canza masa makaranta haka dai karatun har ya girma ba ya ce shi aiki zai yi haka dabo da gata aka saba mana aiki rana guda ce shi ba zai aiki ba yace shi noma zai yi yace shi ya bashi gonar yaje yana yi rana guda ce shi ya daina noma yace kuma ga su da basira sai da za ku ya goyi to ai irin wannan matsala ake samu da 'yan mata in ba tsaya an ba da hankali ba shike sai da yarinya ta lalace wani zai dage sai yarsa ta yi karatu kuma ba kowace ya bace Allah ya rubuta mata ta yi karatu ba kowace ce ma take da kwakwalwar karatu ba wata kwakwalwar ta kawai da suna ne suna da biki ina wanda gaske ne za ka ga in ake maganar suna da biki ba irin shawarar da ba za ta bayar ba na na eh ayi lafiya ka ga professional ce amma in ka zo maganar karatu ba abin da suke gane wanda suka yi jami'a za su ka a cikin jami'a akwai irin waɗannan yan mata ba ba sa gane komai kawai dai suna nan kuma da yake jami'ar fitsaranci ne za ka gansu sun fi kowa fitsara eh amma lai ba su san me ake ba abin nan subject din da aka ba su course din da aka ba su ba su ma san ina ya dosa ba na ha ai akwai su ji ma ina na san su akwai su akwai su na taba zama a wajen jarabawa a university ga kujera ta ga kujeran wata Allah ya sa ba yar ba yar arewa wace amma wallahi ciyarta ciya ciya yadda ka san allo wallahi tallahi yadda na wallahi yadda ka san allo a cikin fal da rubutu wallahi kawai sai ta daga da wannan ta kwafa da ta kwafa a jami'a ne fa naga wanda idan ka ce yi sata har da sunan ka sai sace ina nufin takardarka in ka ba shi ya kwafa har da sunan ka inda ka sa sunan ka zai rubuta kaga ya nuna bai san me yake kwafa ba akalla ai ya bar ma sunan ka ko da nan bankana saboda Allah tunda ai kai ba shi bane amma haka za ka gani ni na yi karatu lokacin NCE da wani shi kuma Allah ya ba shi ya rubutu amma bai san me yake rubuta wallahi in ka ajiye martaka da haka haka yake yana sace rubutu ko rubutun shi mai kyau idan kuka kai kai da shi sai a ce kai ka sace nashi wallahi haka Allah yake yin mutane iri iri wannan individual differences din ya kamata a dinga kula da shi akan yara sai a duba inda yaro ya fuskanta sai a taya shi in dai ba wannan barna bane amma a ce sai dole sai ya bono waje kaga ga shi bai san ba buron shi da wajen akwai wanda kasuwa yake so sai a sace kasuwa amma abinda za a daji akan yara wanda shi ya kamata ya su da shi ne maganan Allah dan shi ba wani maganan wai wani na so ko wani baya so tunda je lahiran nan dole nan za a tafi kaga dole je ya san Allah ya yi sallah yayi wannan shine na dole amma sauran rayuwar duniya ta ko ina zai iya rayuwa Allah kadai san me ya rubuta masa ko ya rubuta mata akwai wanda zaka ga aure take so tun daga tashinta za ka ga komai nata kawai aure take so ba ta san komai irin wannan da ta kai aure sai a mata aure a huta akwai wanda za a ce sai sun yi karatu sai a ji a yi ba biyu babu ba goma babu eh saboda ba za ta yi ba ba za ta yi ba eh ba abin da za ta yi na ga yaron da aka tura shi a nan garin ƙasar waje ya je yana karɓar kuɗin jarabawa a wajen babansa shekara wajen hudu hadda kuɗin waye ashe gaba ɗaya ma ba a makaranta yake ba wallahi ma kawai wani waje ya je kawai suna cin duniya amma sai da shekara hudu ana ta aika masa dala kullum kuma za ka ga ya yi kofin jada har ya ji an masa typing result na nufin na wannan semista yau ya gama semista kaza ana neman har wasu ko yake turo obon ta makaranta ta ce su biya kaza duk ƙarya eh kuma ya dawo ba bai komai ba na ga ɗan da aka wannan na gan shi kirge aka shi kasan america a'a ingila sai je zama dan dan koken yana ta bin yara kawai shaye-shaye babansa baban mutum ne shi da kansa yake faɗa min wallahi yace wai aka aka rasa yadda za a yi da shi saboda yaran da yake bi a america a ingila wai shi ne sai shawara sai ya mai da shi america wanda su shaji haka ne wallahi wala ta ji wani hikima yaro ya lalace a ingila na an kasa yadda za a yi da shi kuma an mai da shi amerika kuma da ya dawo da shi nan wai za a kai shi wannan ina yin basin kiristocin nan ta kannin kishi na yawa mene bingham ne ko to bingham wai za a kai shi bingham musu shi kenan an gama wallahi kuma musulmi dan arewa ni da na ce masa kai yadda ya haka dan duk abin zai zama karshe ma in ya ce maka ya zama kirista sai ka ce Allah kiyaye manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace kawo baina auladikum fil adiya ku daidaita tsakanin yayan ku wajen kyauta in za ku wa yayan ku kyauta ku daidaita tsakanin su yace da zan walau kunta falau kuntu mufaddilan adal la faddaltu nisa manzo Allah yace da zan bambanta wajen kyauta na fifita wani a cikin yayana da na fifita mata wato dace da zan fifita wasu a wajen kyauta a cikin yana da mata zan fifita to amma duk da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai yarda a fifita kowa ba in an ce kyauta shine kyauta da uba yake shawara bari ya ba yayansa mutum yana da yaya biyar ko yana da yaya shida sai ya ce bari ya ba su kyautan gida a Abuja to kowane da in an tutu bedroom kowa tutu bedroom su shida ta abinda musulunci yake so kenan ka a ba wani a hana wani a'a zai siya musu mota kowanne kowanne an siya mar mota wata ilo ne ce to wasu manya ne wasu kanana to akwai abubuwa na rayuwa wanda musulunci shi bai sanya su a cikin kyauta ba wato kamar a ce biyan kudin makaranta kaga makaranta aji daban-daban ne ta yi wa yayan ana biya masa dubu ɗari biyar amma kanin ana biya masa dubu ɗari biyu misali nake yi kawai ka gani ba za ka ce to shi da wannan an biya masa dubu ɗari uku wannan shi kuma ga ciko na ɗari uku ba wannan wato rayuwa ce take zuwa da shi baya cikin lissafi kamar rashin lafiya wani zai iya rashin lafiya a kashe masa dubu talatin dubu hamsin dubu ɗari ba za ka ce to tun da kai baka yi rashin lafiya ba kai ma zo gashi don saboda adalci a'a duk wannan baya cikin lissafi amma duk abin da uba ya ce bari na ba wa 'ya'yana kyauta to zai yayi daidai zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wani sahabi yana da bawa sai ya dauki bawan ya bawa ɗaya daga cikin ƴaƴansa kyauta da ya bashi kuma sai ya ce ka zo mu je dan na kafa shaida mu je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallama da ya zo da dan da ba ya ce ya rasulullah bawa na wannan na bawa dana wannan mun zo ne ka zama shaida sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa duk ƴaƴanka ka ba su bayin haka irin wannan yace a'a sai manzo Allah yace to ni ba na shaidan zur a wata ruwa yace ku ji wuri ya muku shaida ba ni ba sai manzo Allah yace ittaqullaha wa sawu baina auladikum wannan ruwaya wa ajilu baina auladikum ku ji tsoron Allah ku yi adalci tsakanin yayayanku ba magana wannan kafi kusa da kafi san babarsa a wannan yaya ne duka babu kawai ƴaƴanka ƴaƴanka ne ka daidaita tsakanin su kai musu adalci haka musulunci yake so sai manzo Allah ce da zan fifita wani da na fifita mata a cikin su sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku umarci muru auladakum bis salati ku umarci ƴaƴan ku kanana da yin sallah wa hum abuna'i sabu sini lokacin suna ƴan shekara bakwai kaji lokacin da musulunci yace lalle a sa yaro yin sallah kenan a gida yaro dan shekara uku shekara daya shekara ba maganar cewa sai ya yi sallah amma yana cika shekara bakwai to umarni ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kai azhar ka ce tashi kai azhar in mai zuwa masallaci ne ta mu je masallaci wannan umarni ne suna yan shekara bakwai za a yi wannan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wajribuhum alaiha wa hum abna'i ashr sinin ku dake su ku dake yaran akan kin yin sallah lokacin suna yan shekara goma kaji umarni na azane yaro eh azane shi yake sallah lokacin da ya kai shekara goma ya ji zamun bulala me me kai cewa bai yi sallah ba zai gane cewa sallah tana da girma eh baban shi da yake son shi baban shi da baya son ya je yana kuka baban shi da yake nuna masa shi dan ne yau gashi yana dukansa me yayi ya ce sallah gobe zai yi sallah duk da cewa dukan ba irin duka na fafasa jiki ba a'a duka a daki yaro wanda yake darban gairar mubarakin wanda yake ba wanda zai nuna alama cewa an fasa mar jiki ba don me zai ya zama tsawa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kuma wa fariqu bainahum fil madaji ku raba tsakanin ƴaƴanku lokacin da suka kai shekara goma wajen kwanciya wajen kwanciya idan da hali idan da hali mutum yana da hali duk ƴaƴansa in suka kai shekara goma sai kowa ya ba shi ɗaki kowa ɗakinsa daban ina nanata idan da hali na kowane da ce na ce sai an ba kowa ɗaki na nanata idan da hali mutum yana da hali daidai haka umarnin musulunci kenan idan babu to a ɗaki sai kowa ya zama gadansa daban kowa gadon shi daban idan babu hali to sai ya zama katifar kowa daban idan babu hali sai ya zama akalla mayafin kowa daban kuma yadda ake kwanciya idan wannan kai shi na nan sai kafar wannan tana nan yara koya musu rayuwa ake yi ba barin su ake yi kawai su je bare ma wannan zamani da suke koyan abubuwa wanda yake ba su da lissafi eh da koya musu ake yi practical yadda za su yi abin da ya kamata na na musulunci da ka sai a tabbatar da cewa ba sa shakwaduwa ba ta aiwa da kari ne wannan ya hau kan wannan na wai suna bacci a musulunci bai yarda ba musamman bayan sun kai waɗannan shekaru wani ana magana namiji da namiji fa wani ana magana mace da mace to bare kuma namiji da da mace wannan ana nufin ko da jinsu su daya lalle a yi musu wannan tarbiyya saboda abubuwan da yake faruwa abubuwan da yake faruwa bai da kyau jama'a yanzu lokacin da ake ciki lokaci ne na barna barna ta yi yawa sa'annan akwai wasu gaggan kafirai gaggan arna a duniya wanda su yanzu manufarsu ma so suke su ringa hada aure tsakanin yaya da kanwa suna yi a wasu wurare eh yan uwa wai ba komai kuma wallahi sun san da komai so suke su rusa musulunci gaba daya shine manufa duk wani abin da musulunci yace a tsare shi duk wani abin da musulunci yace a kiyaye shi shi kuma shine sai su rusa shine kawai ba su da ba wani abu amma suna fitowa ba sa kiran musulunci sai su nuna ai ba babu babu komai shi yasa suke ta kashe kuɗi suna tashoshi na zinace-zinace zinace-zinace tashoshi na talabijin suke yi a ƙasashe masu yawa yanzu maganar nan da ake tashoshin zinace-zinace wanda ƙasashen duniya suka yi aƙalla na san sun fi biyar tasha ce ko aka yi ta za a dinga zina ana wadawa duniya kaga wanda yake kamawa yana kallo daman Allah kawai sai ya tsine masa shikenan an huta eh dama magana kenan kuma su sun sani cewa wala qad alimu laman ishrahu ma lahu fil akhirati min khalaq da zannin su suka yi suna san su raba mutane da Allah akwai abubuwan da suka san Yahudawa sun san abubuwan da idan musulmi ne Allah yake fushi da shi to kuma duk waɗannan abubuwan suke ta kokari sai ya zama dare da rana safa da yamma ana yi ga waya ga intanet facebook ka san dai kamun ka samu mutumin da baya shiga facebook yanzu an tara ma kuɗi za ka samu akwai wanda ba sa yi amma ɗaiɗai ku suke a cikin al'umman Allah ba su da yawa in an tara ma kuɗi to za a ci na san mutum da ya nan masallacin da zan ce ba za a ci ba sai na gan shi na san mutum da ya baya facebook shi kaɗai na sani ban ce ba ban ce ba wani ba amma na ce wanda na sani shi na san cewa baya yin facebook kuma da saboda ya sani ya mun yi magana da shi ya ce mun a musibar da take ciki gare ya bari ya dai kare to amma musibar da take ciki yanzu kawai mutane sai su je suna zina suna dauka suna turawa kai da kaje ka shiga ba zina kake Allah ya san me kaje nema ba su kai niyya amma sai ka gan su ko ba haka bane sai ka gan su ai ita ma barna ce barna ce kuma da gangan suke yi kamar intanet ne in ka shiga yanzu in kai ustazu ne ka shiga net za ka binciki aya za ka binciki fassarar aya ka danna aya sun sani cewa aya kake nema ko kana ciki sai ka ga an turo ma wata mata da fan wallahi haka suke tana rawa a gefe haka suke ba ka ka kira ta ba kaga in kai gaban ustazi ne zai ka ce a wannan mai take zai ka dan kilan shikenan ka wuce kenan an gama karatu eh me ko ka samu ladan sai ka samu tsinuwa haka kake yi da gangan wani abin da zai baka mamaki duk wanda ya shiga bincike akan musulunci to sai sun mar wannan saboda sun san Allah ya dosa to kuma bari a raba shi da Allah eh za ka ga yanayin abin da suke tura wanda ma suka ga maganan addini yake daban da wanda ba maganan addini yake ba in ka shiga research na wasu abu ba sa tura ma wannan saboda sun san kai daman na ga inda ka dosa amma wannan tunda Allah ka dosa ba za a raba ka da shi sai ka ga suna ta turowa cewa suna ma talla eh kaga kungiya na mata karuwai suna kiranka sai ka azuba ma karuwai guda hamsin eh su wannan na ma haka wannan na ma haka wai ka zaɓi ɗaya jama'a ku ce ba haka bane ne na haka ne ai eh haka yake da kaga kenan shi yasa wani malami Allah madaukakin sarki ya saka masa da alheri yace aya a cikin alqur'ani da Allah madaukakin sarki ya ga ya mu'mine يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماهكم ليعلم الله من يخافه بالغيب ya ku waɗanda kuka yi imani Allah zai jarrabe ku da wani abu daga cikin abun farauta masu aikin hajji Allah yake gaya wa Allah ya ce zai ya hana su farauta amma sai a turo dabbobi Allah ya ce dan ya ga waye yake jin tsoron Allah wanda ba zai kama ba yace ce yanzu mu wannan zamanin wayar mu je wannan wayar mu ita ce tunda ba wanda zai hana ka sabon Allah da wayar ka sai dai kawai ka ji tsoron Allah to wa zai hana ka babu za ka shiga daki ka kulle kofa za ka shiga wata mata ta taɓa mun tambaya ban mantawa kuma a makaranta suke cewa su da mijinta gaskiya magana su da mijinka kullum dare sai sun sa fim na mazinata suna zina suna kallo wa haka mijinta yake so yaya hukuncin shi Allah yana tsine muku to me ne hukuncin wanda la'anan lahum nazira wal manzura ilai haka manzo Allah sallallahu alaihi Allah ya tsine wanda ya ga tsiraitin wani Allah ya tsine wanda ya bar tsiraitin shi a gani ba wani abu ai ya ka waɗannan abubuwa da arna suke sai muna musulmi suna ganin kamar ba komai bane komai ne komai ne in su arna ne to mu kai musulmi ne da haka sai mu kula Allah kuma ya tsare وجاء في الأثر من حق الولد على الوالد أن يحسن أدبه ويحسن اسمه وقال عمر رضي الله عنه من حق الولد على الوالد أن يعلمه الكتابة والرماية وألا وألا يرزقه إلا حلالا طيبا ويروى عنه أيضا قوله تزودوا في الهجر الثالث فإن العرق دساس وقد امتنع أعرابي على أولاده باختيار أمه فقال وأول إيساني إليكم تخيري لماجدة الأعراق باد أفافها أفافها ملكي شوى كما أنسامو شوى ينا دقشكين حقين wato da akan mahaifinsa ya kyautata ladabtar da shi sa'annan ya kyautata masa suna kada uba ya sa wa ɗansa suna sunan da in ya girma zai ringa ji ba daɗi ya sa masa suna mai kyau duk sunan da uba ya sa ɗansa haka za a kira shi shi yasa sai a zaɓi suna mai kyau yana daga cikin haƙin da a sa masa suna wanda yake mai kyau sa'annan Umar radiyallahu anhu yake cewa yana daga cikin haƙin da akan mahaifinsa ya koyar da shi rubutu ya koyar da shi ka rubutu yadda zai ga ya rubuta ya karanta duk wanda aka koya mar rubutu a yan koya mar karatu eh wanda duk ya iya rubutu ya iya karatu da haka sai a koya masa wani baya ta sa'annan ya koya masa harbi da kibiya harbi da kibiya don kar ya bai da shi wato dulu bai iya komai ba ya to ya koya masa yadda zai zama gwarzo sa'annan wa Allah ya rizqahu illa halalan tayyiban sa'annan kada ya bashi wani abinci sai abincin halal kada uba ya ciyar da ɗansa haram idan uba ya ciyar da ɗansa haram ya cuce shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ya ciyar da ɗansa haram ya ciyar da shi halal saboda mai akwai hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa summa zakara rajula asha asa agbara yudiru safar ya muddi yadayhi ila sama ya rab ya rab yace wa mad'amahu haram ومشربه حرام وملبسه حرام سيتي وغذي بالحرام سيتي فأنا يستجاب له yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wani mutum yace yana cikin tafiya wanda yake ji ya rubuci shi kansa ya cuture saboda halin tafiya wanda a halin mai tafiya idan ya shiga wannan yanayin da ya addu'a Allah amsawa yake amma shi manzala ya ce ya daga hannun shi zuwa sama yana cewa ya ubangiji ya ubangiji sai manzala ya ce alhalin rigar da take jikinsa haramun ce sana abincin da yake ci haramun mad'amuhu haram wa malbasuhu haram sai ya ce wa guziya bil haram shi nake so na kawo an ciyar da shi haram sai manzo Allah ya ce fa anna yustajabu da sai ya za amsa masa addu'a wanda yi wannan dan haka iyaye dole ne su kiyaye su ciyar da ƴaƴan su halal duk da cewa da an ya ci haram a wajen babansa ya ci bulu eh Allah ba zai mar komai ba illa ya ci shi amma ba za a je ana cewa ya ci haram ba za a mar wani abu a'a laifin yana kan mahaifinsa kamar kuɗi ne na gado da mutum zai tara kuɗin haram in ya mutu ya bar yayansa za su ci halal za su raba gadon su eh ba za su ce shi kenan a'a shi ya biyo sa'annan an rawaito daga wajen sayidina umar har wayo yake cewa ku aura wa 'ya'yanku ku yi wa 'ya'yanku aure daga gidaje na kwarai idan za ku nema wa 'ya'yanku aure to ku nema a gidaje na kwarai sai yace fa inna irka da sa saboda ita jijiya tana mai tana naso wato duk da malaman hadisi sun yi magana ma akan wannan hadisi amma ma'anarsa shine jijiya tana na so idan mutum ya je aure a gidan barayi ai an gane cikin 'ya'yansu za a haifo barawo shine matsala shine magana shine ma'anarsa in yayi aure a gidan na 'yan dambara to yayin za a samu dan dambara in ya aure a gidan mutanen kirki to wato jijiya na na to ma'anarsa kenan yana bi wato irin halaye da akwai halaye wanda ake gado to zaka san ka san dan mutum yana iya daukan kamanni na kakansa na goma sha uku dan mutum yana iya daukan kamanni na kakan matarsa na goma sha biyar ya dauki da kama da hali da komai shi yasa ake son gwargwadon abin da mutum ya sani ya nufi wajen alheri ya nufi wajen alheri akwai waɗanda za ka ga an san su kawai mutane ne na banza to ba a san musulmi ya je ya taro na ya taro a radu da ka eh sai ya ce wani balaraban kawai ya yi wa 'ya'yansa buri yake ce musu wajen zaɓa musu uwa da ya yi shi ne ya kawo wannan baitin ya ce farkon kyautatawa da na muku shi ne zaɓen uwarku da na yi wato farkon kyautatawa da na muku shi ne da na tashi aure sai na tafi gidan mutunci sai na zaɓo muku uwa ta gari ai kaga ya kyauta ko wannan shi yasa maluma suka ce ana so mu tarbiyyar yaro ne tun kafin a haifi a aure a aure uwarsa idan yanzu mutum ya je ya aurowa ya auro yar fim ya kuke dariya haka yar fim ba in ka auro yar fim dan yayanka sun tashi suna fim sai ne ha adala mai abin mamaki na kaga za su gaji abin da ake take yi ne shi ne ai amma in ta tuba ta daina shi kenan wannan shine takaitaccen misali a yanzu saboda ita tana gaba komai bane zaka sai tana iya koya musu Allah ya kiyaye to sai mu tashi akan al-ikhwa na'am uba ne yake aiki da ɗa yake kamar suna noma tare misali shin yana iya masa kyauta idan kyauta ce har da wanda baya noma sai an bashi idan kyauta idan yana so ya yi wannan kyauta ya cire gona ya ce a cikin 'ya'yan shi duk wanda ya noma kayan nashi ne na wanda ya kaza nashi ne wannan babu laifi amma in sunan kyauta ne da mai ma da wanda ya ma noma da wanda bai ma ba da mai ma biyayya sosai da mai ma rabin biyayya duk sai ka ba su ba ka ta haifo su ba su yayanka ne ya eh idan sana'a ce kana iya sanya albashi cewa duk wanda ya zauna a shago to duk wata za a bashi wani abu albashi ne to wanda bai zauna ba bai da shi shi wannan ba kyauta ba ne kasuwanci tsakanin uba da dama ana yi ai a musulunci shi yasa da akwai bashi da uba da da ana iya karban bashi iyakaci kawai wajen biyan ne aka sha bambam wajen da in ya karbi bashin baba dole sai ya biya amma baba in ya karbi bashin da ba dole sai ya biya ba kaji bambanci ƙwarai da gaske ya ce wajen kyauta a cikin 'ya'yan mutum akwai wanda ya fi uban arziki sai uban zai yi kyauta har da shi har da shi alabashi in ka ba shi sai ce a bawa kannina ai shi kyautar iyaye ba maganin yawan arziki ba ne kamar kyauta ne na yaya ga uwaye ai ɗa mai hankali ba yana duba yawan arzikin babansa ba ne wajen ya masa kyauta duk mai hankali ko babanka ya fi kowa kuɗi sai ka je ka nemo wani abu da yake so ko da bai da tsada ko ka siya masa ka ce baba gashi na kawo ba in ko yayi zai karba ya ce Allah ya ba albarka to ka ji manufa ba maganan gwada arziki ba ne wai ko yana da shi ko da shi ana ba iyaye kyauta ba wai don ba su da shi ba ne eh iyaye su san wannan in kana da mafiya duk kudin ka ka duba da wani abu da take so ko da kuli kuli ne ina misali ka ringa siya kana kai mata ko da goro ne take ci na ka ringa siya kana kai mata ba ana nufin sai wani abu mai tsada an tana da shi sai ka nemi abin duk yanda ka ga mutum da kuɗi akwai wani abin da ka ba shi zai ji daɗi ko wani abin da ka ba shi zai ji daɗi haka nan Allah ya yi duniya eh sai amma sai ka sai ka sani alaikum salam a auna tumai shi a bada sadaka na eh aiki ne na lada in ka in zaka iya ba wai dole bane ana so duk abin da kai na abin da ya shafi da da su aƙiƙa da su waye duk da kakewa gata eh amma sai da halin yi bana kawai shi ke iyakan magayanin da malamai suka yi na'am nan da minti hudu za mu sallah insha Allah na'am to game da yanka hakika yace akwai bambanci wajen yanka rago ko tunkiya an fitar rago an fitar rago ga namiji har guda biyu inda hali rago guda daya ga mace ko tunkiya in an samu hali in an tsara musu ma aka yanka biyar biyar ba da misali in akwai hali don a samu nama da yawa Allah na'am laifin su na'am na'am mutum ne yake da yaya wasu sun girma daman yana da system duk wanda ya girma sai a mar aure a bashi gida ana jiran na baya su ma su girma ko a musu aure a ba su gida shine wasu kuma duk wanda ya balaga misali a kai haji to yaya na baya sun suna bin shi bashi eh suna bin shi bashi idan har suka kai wannan matsayi yana da hali ba sa bin shi bashi idan babu ai an gane magana abu ɗaya ne zai sa Allah ya tuhume shi idan da sanin sai niyya wannan ko ya girma ba zan kai shi ba misali wannan ko ya girma ba zan ba shi ba Allah bi ya sani amma in yana da wannan niyyar a haka Allah ya kawo canjin rayuwa misali ko da akwai yanzu babu misali babu komai insha Allah na'am to idan idan mata karuwa ce sai aka aka yi sa'a namijin ma karuwa ne na kaga daman sun dace na na yawa dama alkabisatu lil kabisi amma ya za a yi da hankalin mutum ina nufin ya je auro karuwa abinda musulunci yake shin in sun tuba ana auren su eh ana auren su na yawa in ta tuba mutum ya ga zai iya taro zai taro a tarowa ne ai saboda ai kaman a na san tarowa ne ni na gani ne inda aka yi na ga kesin auren da aka yi shi irin haka ne suka yi sai suka yi aure aka ji aka je suka yi aure suka zauna ga su da wadata har malamin da ya je yake gaya mun sun zauna an kira su ana kes ana ta bayani ga abin da take ga abin da take yi matar tana harɗe kawai ko ma mai take duka sai ta ce malam ka tambaye shi wai miji take nuna ka tambaye shi wai shin ba a ina ne muka haɗu da shi ne ya aure ni ana tambaya alhaji ne cewa a tambaya alhaji ita tambaya mala ya tambaye shi a ina ya so maganin ta ne wato tana so ta ja hankalinsa wani ka'ida da yake faɗa kada ya wani ɓatin lokacinsa eh ashe wai a kulob suka haɗu a kulob kuma lokacin suna da 'ya'ya yanzu yana son ya zama mutumin kwarai yana son ta daidaita shine take wannan ta kai ta kula mata eh za ta dinga ɗan shakatawa ko lokaci lokaci da za ta dinga zuwa club shine magana da ake yi lokacin ya damu ya damu yana son ta tace a kuma ga ta da kuɗi ita ma shi yasa dole dai a yi hankali eh a mutum ba wanda zai ba mutum shawara cewa za ka yi aure ka ne ka aure karuwa don ta tuba na a za a ce ka auri mata duniyar kirki wanda kake sa mata ran alheri ita kuma karuwa Allah ya karbi tubarta na Allah kuma ya bata miji nagari na ko ko addu'a ba ta yi ba yawa amma ba mai ce maka je ka auro karuwa nan jama'a saboda akwai matsaloli a lokaci har ya wuce na'am na yawa auren kirista yawa kaga auren kirista halal ne halal aya da ta sauka ta auren kirista tana daga cikin ayoyi da suka sauka a ƙarshe na alkur'ani Allah madaukakin sarki ya ce al-yawma uhilla lakum at-tayyibat wa da'amul ladzina utul kitaba hillal lakum wa da'amul ko hillal lakum wal mutanat min alladzina Allah ya da auren su amma kar ka manta tunda ayoyin sa sayyidina Umar har akwai wasiƙu da suka rubuta kalifominsu har suna tuhuma cewa idan kai yanzu ka je kana auren ahalin kitabu ƴaƴan musulmi wa zai aure su kuma yanzu mu a Najeriya waɗanda suka auri ahalin kitabu suka sha mutum nawa ne ni na san wanda shi yanzu ma ya zama ahalin kitabu ba ma magana ƴaƴan shi ba shi karan kai shi ne aka juya shi zama ahalin kitabu to akwai wanda kuma ƴaƴan shi ne ake juyawa yawa shine matsala amma shi daman auren ahalul kitab wanda musulunci ya yadda yana da manufa mutum wanda ya san addini wanda zai jawo hankalinta ta gane musulunci hankali ake magana amma ba wai ahalul kitab wanda karshe shi ma ya zama ahalul kitab din ba mafiya masu auren ahalul kitab yanzu kawai sha'awa ce ba wani abu manufa amma na da akwai manufa kuma suna cin mata Allah ya kiyaye sallu ala nabiyil karim Allahumma salli ala akwai wata baiwa Allah da za ta yanzu an shiga da ita tiyata wajen aihuwa ana barin addu'a Allah ya sauke ta lafiya Allah bada kucin zakiya sauke ta lafiya dai matan musulmai wadda suke da ciki Allah ya sauke su lafiya Allah kuma ya raya abin da aka haifa مكان تفاتيح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك على كل شيء قدير يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث أسلم من هذا برحمتك نستغيث أسلي لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا ضربة عين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله